أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وآتيناه الإنجيل وجعل الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رأوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنأمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوا رأفة ورحمة ورهبانية ابتدأوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله وما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون sun makaffaina ubangiji ya ce bayan annabi nuhu da annabi ibrahim da sauran manzanni da muka gaya muku wanda muka ce mun sa dukkan littattafai da annabawa a cikin zuriyar waɗannan mazaje guda biyu annabi nuhu da annabi ibrahim bayan su sai muka biyar da annabi isa alaihi salam bayan wa'ancan manzanni sai muka biyar da annabi isa alaihi salam muka bashi injila wa ataynahu injil وجعلنا في قلوب الذين اتبعوا رأفة ورحمة sai muka sanya ra'afatan tausayi wa rahama da jin kaifi qulubil ladzina tabauhu a cikin zuciyoyin waɗanda suka bi annabi Isa mabiya annabi Isa mutane ne masu tsananin tausayin ɗan adam masu tsananin jin ƙan ɗan adam haka Allah ya sa musu a cikin zuciyoyinsu ra'afatan wa rahama wa rahabaniyatan kuma mun sanya musu ruhubananci amma daga baya suka mai da shi bid'a ba kamar yadda muka ajiye musu ba wato ruhubaniyatan ibtada'uha suka mai da ita bid'a ba kamar yadda muka rubuta musu ita ba da mun rubuta musu rubaniyancin nan saboda ibtigha amardatillah neman yardan Allah daga ba sai suka mai da ita bidiya ba kamar yadda aka rubuta musu cikin addinin annabi isa alaihi salam din nan ma'anar ruhbaniya mutum ya je ya shiga wani gini ya zauna a daji ya fita shanin kowane mutum a cikin mutane ya ta ibada shine ruhbaniyanci ba aure ba saduwa da mutane sai dai kawo masu kawo masa mai kawo masa abinci shi ma yawanci azumi ake yi to wannan ana yi ne don gyaran zuciya don neman yardan Allah yadda aka rubu'i su mutanen annabi Musa an rubuta wa waɗansu haka su ma annabi Isa an rubuta wa waɗansu haka amma abin da suke yi daga baya sai ya fita cikin zirin yadda aka rubuta musu ɗin yanzu akwai mutanen da in sun kai matsayi kaza wai ba sa aure a cikin kirista ɗin musamman fa faroma. ba sa yin aure saboda su rabu da mutane dukkan su koma ga Allah da akan haka aka rubuta musu shi to amma daga ba sai abin ya zama ba haka ba suna yi yadda suka ga dama ko ba su yi auren ba za su yi wani abu wanda fi aure dauda ibtada'uha ma katabnaha alaihim illa ibtigha ridwanillah ba mu rubuta musu ita ba ruhubaniyar da farko illa ibtigha ridwanillah sai saboda neman yardan Allah sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musamman Usman ibn Mas'ud sun taba yin shawara a gidan shi Usman ibn Mas'ud suka ce mu aika a tambaya mana ya ibadar manzon Allah take a gidansa suka aika aka tambaya musu aka zo aka faɗa musu suka ce a manzon Allah ma biye masa shi mutumin da ba da zunubi ko da yana da zunubi ma Allah ya gafarta masa ai mu mu yi ta kanmu kowannen mu yi alkawari wani ya ce ni dai ba zan ƙara yin aure ba kuma ba zan ƙara yin bacci da daddare ba ibada kullum da daddare da rana azumi kowannen su yi alkawarin haka ba ruwanmu da mata ba ruwanmu da bacci kullum kwana sallah wuni azumi annabi ya ji labari ya ji labari sallallahu alaihi wasallam sai ya ɗauki mayafinsa sai masallaci sai je kira hudu ba ya ce fama ba aqwamin yatanazzahuna an shay'in kuntu af'aluhu fa wallahi ana alamuhum billahi wa atqahum lahu walakinni usalli wa asumu wa usalli usalli wa anum wa asum wa uftir ومن رغب واتزوج من نساء ومن رغب عن سنتي فليس مني مما هذا معناه yace me yasa mutane suke kin abin da nake yi ni fa nafi kowa jin tsoron Allah nafi kowa sanin Allah amma duk da haka nakan yi bacci nakan yi qiyamul laili nakan yi azumi nakan sha ruwa kuma ina kwana da matana to duk wanda yake hanya ta ba nawa bane sannan su suka tuba sun yi rantsuwa sai suka tuba suka yi kafaran rantsuwansu shine Allah ya saukar da ya ayyuhal ladina amanu la tuharrimu tayyibati ma halallahu lakum wa la ta'tadu inna Allah la yuhibbul mu'tadin wa kulu mimma razaqakum Allah halalan tayyiba wattaqullaha alladhi antum bihi mu'minun la yu'akhidhukum Allah bil laghwi fi aymanikum zuwa karshe a manzo Allah da kansa yayi halwa ta wata shida don an saukar masa da Qur'anin nan ne a cikin watan azumi aka ba shi ƙur'ani shahararra inna an zalla fi lailatul qadr shahar ramadan allazi unzila fihi alquran to amma bai iso hannunsa ba sai cikin watan rabiul awwal da ya cika shekara 40 lokacin da aka bashi annabci aka bashi qur'ani yana da shekara 39 da wata shida cikin azumi shawwal zulqida zulhajji muharram safar rabiul awwal a cikin kogon dutse ƙaru saurin jibril ya zo ya kawo masa iqra bismi rabbika allazi khalaq farko abin da ya iso wajensa kenan sallallahu alaihi wasallama saboda wannan wata shirin da yayi yana halwa yana idan abincinsa ya kare ya komo gida ya dauki guzuri ya sai komawa har wata shidan lokacin da jibril ya kawo masa wahayi saboda haka halwa a cikin musulunci abu ne wanda ake yi tunda an yi koyi da annabi kenan sallallahu alaihi wasallama shi ma wanda zuciyarsa babu komai ba dauda ba duhu yake so ya kadaita da Allah balle mu zuciyoyinmu ga ga abubuwa iri-iri na duniyanci ne son zuciya ne shedan ne dole a taimaka da yawan zikiri saboda a kori waɗannan guda uku ko a samu sauƙin su saboda haka ne wasu suke shiga harwa wasu suke zuwa suke yin mujawara wasu suke yin tarbiyya wasu suke yin itikafi duk dai saboda kwaikwayon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan wata shida a cikin wannan wata shida a cikin mafarki kawai wahayi yake zuwa masa idan ya fito duk inda ya wuce ko itatuwa ko wasu abubuwa suna ce assalamu alaikum ya rasulullahi in ya waya ba zai ga kowa ba bai gama ra'ika ya kawo masa wahayi ba sai bayan wata shida saboda kyakkyawan yakan yi mafarki duk abin da zai faru ya ga kama in yi an gama saboda haka ne yake cewa ar-ru'ya saliha juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an min an-nubuwa yace kyakkyawan mafarki kashi ɗaya ne daga cikin kashi arba'in da shida na annabci kashi ɗaya ne cikin kashi arba'in da shida na annabci kyakkyawan farki misali kai mafarki kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ko wani mafarki ce na ganka tare da annabi sallallahu alaihi wasallam kaga arruya salihah kenan ah, albishiri Ah, abin da yasa ce kashi ɗaya ne daga cikin kashi arba'in da shida na annabci a lokacin wata shidan nan annabi ne mai annabci manzo ne mai manzanci amma kuma wahayi bai iso ba tukunna sai dai mafarki to idan ya yi annabcin nasa ne na shekara ishirin da uku shekara ishirin da uku in ka kasa shekara ishirin da uku wata shida shida sau nawa zai zama shekara ishirin dai zai zama wata shida shida sau arba'in wata uku kuma zai zama wata shida shida sau shida saboda haka yi juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an min nubuwa Ah, amma kowane abu dai a yi shi da izini kuma a san abun da za a karanta a ciki ƙur'ani da salatin annabi da zikirin Allah da wani zikirin da wanda ya sa ka halwan ya baka kuma ka nufi Allah da shi ma katabna alaihimu illa ibtigha'a ridwanillah Ah, a cikin wannan ne ah, ibnu taymiya ba mu san abin da ya dogara da shi shi bai aure ba wai in yayi aure zai hana shi karatu har ya mutu bai aure ba ya wuce shekara 60 amma bai taɓa yin aure ba wai auren zai hana shi karatu a ɗan ƙadiriya ne kuma yakan yi harwa ɗin shi ibn taymiya ɗan ƙadiriya ne da shi da almajirinsa ibn al-qayyim al-jawziyya duk yan ƙadiriya ne kuma sukan yi halwa ɗin in ka dubi madarijus saliki na nasu zaka tabda lallai akwai tas- akwai sufanci a cikin harkar su wani wuri har da kamshin ma'arifa illa ibtigha ridwanillah fama ra'auha haqqa ri'ayatiha basu kiyaye ruhbaniyancin matukar kiyaye shi kamar yadda muka rubuta musu shi na neman yardan yardan Allah din ba inji Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce dukkan wani ba yahude ko wani ba nasare in ya musulunta ya shiga addini na faqad ra'aha haqqa ri'ayatiha wato ya kiyaye rubaniyancin nasa matukan kiyayewa kenan don manzo Allah ce la rubani ta fil islam bai yadda mutum ya zauna bai aure bai ce saboda ibada ba zai aure ba ya zama rubani kenan ba rubananci cikin musulunci ai jihadi a cikin musulunci ya isa rubananci sallallahu alaihi wasallam fa atayna alladhina amanu minhum ajrahum fa atayna alladhina amanu minhum waɗanda suka yi imani daga cikin ahlul kitabi yahudu da nasara wanda suka yi imani mun ba su ajarahum mun ba su ladansu a cikinsu domin idan mutum ko ba yahude ne ko ba nasare ne ya bar addinin yahudu ya bar addinin nasara ya shiga musulunci sai a ba shi lada iri biyu to sai yan uwa musulmi suka ce ya rasulullah su don me za a ba su lada iri biyu biyu sai aka ce musu aito sun yi imani da wani addini sun yi masa aiki kuma sun dawo cikin addininmu saboda haka ake ba su lada iri biyu famara wa haƙar yatiya fa'atayna alladhina amanu minhum ajrahum wa kathirun minhum fasiqun wanda suka yi imani dai mun ba su ladan imanin su amma kasirun minhum da yawa daga cikin yahudawa da yawa daga cikin nasarawa fasiquna fasikai ne wa minhum muhtadin a cikin su akwai shiryayyu wa kasirun minhum fasiquna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam misalin ku da yahudu da nasara kaman mai kodogo ne ya ba da aiki yace ka zo kai min ku zo ku zo ku yi mini aiki na farko suka zo aka ce za a ba ku aiki daga safe zuwa rana a tsaka amma za a biya ku kiradi kiradi wato sunan kuɗi ne a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka yi da suka yi suka kai rana a zaka za aka biya su kiradi kiradi din sai aka kira nasara kuma aka ce ku zo a ba ku aiki daga nan zuwa la'asar kuma za a ba ku kiradi kiradi suka yi aiki zuwa la'asar din aka ba su kiradi kiradi sai mu aka kira mu aka ce ku ko ku karasa daga nan zuwa faduwar rana za a ba ku kiradi biyu biyu sai yahudu nasara suka ce yaya mu muka fi yawan aiki amma masu aiki kaɗan ladansu ya ninka namu sai Allah ya ce mu zalika fadli uti man asha farala ta ce ina ba farala ta wanda na ga dama saboda haka mu ne kuntum khaira ummatin ukhrijal linnasi su mutanen annabi Musa ne waɗannan ka- mutanen annabi Isa ne mu ko mutanen annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam sh- shugaban dukkan annabawa wa kasiru minhum fasiqun
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم يا كو يهود da nasara wanda kuka ce kun yi imani da annabi wanda kuka ce kun yi imani da annabi Musa waɗannan ku wanda kuka ce kun yi imani da annabi Isa to ku zo kamar yadda aka faɗa musu cikin suratul nisa'i ya ayyuhal ladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabi alladhi nazzala ala rasulihi wal kitabi alladhi anzala min qablu ya ku alal kitabi ku zo ku yi imani ku yi imani ku ji tsoron Allah wa aminu bi rasulihi ku yi- ku ji tsoron Allah ku yi imani da sabon annabin nan nasa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama idan kun yi haka yutikum kiflaini min rahamatihi Allah zai ba ku lada biyu daga cikin rahamarsa zai ba ku lada biyu daga cikin rahamarsa wa yaj'alakum nuran kuma Allah zai sanya muku annuri irin waɗanda ake ba muminai na farko wato wanda muka yi karatun su a cikin wannan surar dai yawma taral mu'minina wal mu'minati yas'inuru bayna aydihim bi aymanihim bushrikumul yawma to za a hada ku da su ku zama haka a nuran tamshuna bihi za ku yi ta tafiya da annurin nan wanda ba za ku ga duhu ba ba kamar na munafukai ba in sun haska tare da muminai in muminai sun tsere musu sai a basu a cikin duhu to ku in kun yi imani za a ba ku lada iri biyu za a ba ku haske wanda za ku tafi da shi ah, wa yaghfir lakum kuma za a gafarta muku dukkan zunubanku wallahi shi Allah ghafurur rahim mai yawan gafara ne mai yawan jin kai ne
لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتي من يشاء والله ذو الفضل العظيم أن يهكني لئلا يعلم أهل الكتاب ليعلم أهل الكتاب دون سوما سلتاف النم قدابيو Allah ya giruna ala shay'in min fadlillah ba su da iko su raba mutum da falalan Allah Allah ne ya zaɓe ka suna farfaganda suna cewa ai annabi Muhammadu ai jikan Isma'ilu ne ji- Isma'ilu kuwa dan baiwa ne kun taɓa jin jikan baiwa ya zama annabi wai annabi Muhammadu jikan annabi Isma'ilu ne annabi Isma'ilu kuma eh, ma- mahaifiyarsa baiwa ce kun taɓa jin jikan jikan baiwa ya saba- ya zama annabi wasu jikokin annabi ishaqa ne annabi ishaqa dan ha- ah, dan dan uwar gida ne sarra isma'ilu kuma dan kuyangar sayyidina ibrahim ne hajara to saboda haka suke suka Allah yana cewa li- don su alal kitabi masu wannan suka don su sani Allah yaqdiruna ala shay'in min fadla ba su da iko su kauda falalan Allah akan jikokin annabi Ismailu musamman kai ya Rasulullahi ba su da iko su kawo da daraja akan jikokin annabi Ismailu dan annabi Ibrahim wa annal fadla biyadillahi falala fatana hannun Allah ne yuti man yasha yana bai wanda ya ga dama wallahu Allah zul fadl azim mabucin falala mai girma ne saboda haka ya baka annabci ya baka manzanci ya baka shugabancin dukkan annabawa da shugabancin dukkan mutane dukkan halitta gabaki ɗaya sallallahu alaihi wa sallam سورة المجادلة مدنية وآية إحدى وعشرون آية بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير سورة المجادلة مدنية وهي إيدي وإشرون آية wannan sura manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana madina aka saukar da ita tana da aya 21 duk surorin qur'ani ba irin wannan surar da kowace aya tana da Allahu kowace aya tana da Allahu wata ayar ma Allahu har hudu ne da ita wata uku amma ba za a samu wata ayar da babu Allahu cikin ta ba ba kawai surori uku da muka wuce tun daga iktarabatis sa'atu har ar-rahman har izawaka babu wannan sunan a ciki sura tana farawa da haka qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma inna Allah sami'un basir a cikin wannan sura surar da muka fito suratul hadidi an yi maganan لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد mun sau mun aiki manzannin mu mun ba su littattafai da bayani da mizani wanda ya ƙi maganar su kuma mun ba su ƙarfe su kashe shi to a wannan surar da muka fito kullum aminu billahi tuminu billahi wa rasulihi to yanzu za a yi amfani da wannan ƙarfen akan cikin wannan surar da za mu shiga yanzu akan yuhaddun Allah wa rasulahu yuhaddun Allah wa rasulahu kubitu yuhaddun Allah wa rasulahu fil zallin za amfani da karfi ayi maganin su tunda ba su yi imani da Allah da manzon Allah ba suna jayayya da Allah suna jayayya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تهاوركما ان الله سميع بصير akwai wani sahabi sunansa ausubnu samit ausubnu samit dan uwan ubada ibn samit ne ubada ibn samit shine wanda lansaru suka yi taro suka ce za su nada shi sarki kamun sai na abbakar da sina su zo to dan uwansa ne ausubnu samit yana da matarsa sunanta khawlatu bintu hakimin wata kyakkyawa mai kyakkyawan jiki to sai ya same ta tana sallah sai ta yi sujjira ya ƙura mata ido ya ƙura mata ido har hankalinsa ya tashi na sha'awarta daga gama sallah sai ya ja ta ce zai kwanta da sai ta ki yayyai sai ta ki sai ya fishi dama wani abu yana samun hankalinsa wani lokaci da ya fishi to shikenan na mai da shi kamar uwata na mai da ki kamar bayan uwata na mai da ki kamar uwata na haramta kamar uwata to zihari a zamanin da idan mutum ya yi zihari ya ce an ti alayya ka zari ummi to aure ya mutu ba za a sake aure ba haka yake a jahiliya haka ma ila'i a jahiliya shi ma aure yakan mutu amma mu a wannan addini namu akan ba da wata hudu notice in ka dawo akwai aure in baka dawo ba aure nan kuma sai kai sai kai kaffara in kai kaffara shikenan matarka in baka yi kafara ba aure yana nan amma ba matarka bace to shikenan sai maza maza hankalinta ya tashi sai ta je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace ya rasulullahi Aus ibn Samit ya sake ni bayan ya cinye kuruciyata ya ya ya cinye kuruciyata na zubar masa na na zubar masa da abin da yake ciki na na yaya na to ni kam ya rasulallahi ya ce ya rabu da ni ni ina kaiwa ƙara wajen Allah ina kaiwa ƙara wajenka a taimake ni in koma a taimake ni in koma a taimake ni in koma ashku ila Allah wahshati ashku ila Allah firaq ibn ammi ashku ila Allah tai ta fadin haka sai annabi ce ai magana kan ta kare tunda yake ya ce kamar ke kamar uwarsa ai magana ta kare ta ce ya rasulullahi addinin ka ba irin addinin mutan da bane addinin ka ba addinin irin mutan da wannan maganar mutan da kenan sai manzo Allah ce to ni ai ba aiko mini an ce mini komai ba a wannan da ni dai ina ƙara wajen Allah ina kai kuka na wajen Allah Allah ya taimake ni Allah ya taimake ni sai Allah ya ji magananta sai ya ce laqad sam eh yace qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka wanda take jayayya da kai tana cewa lalle ka nema mini hanya kana ce ba hanya ka nema mini hanya kana ce ba hanya din nan tana jayayya da kai Allah ya ji maganarta wa tashtaki ila Allah tana kaiwa ƙara wajen Allah Allah ne fa yake magana qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah tana jayayya da kai akan maganar ziharin da mijinta yi mata kuma tana kaiwa ƙara wajen Allah Ubangiji mai yaye mai yaye bakin ciki amma yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khurafa'an arda ilahum Allah qalilan ma tadhakkarun Allah shine kadai mai yaye damuwa Allah yaye mana dukkan damuwan mu barka ne sallallahu alaihi wasallam wallahu yasma'u tahawura kuma Allah yana jin maganganun da kuke kana faɗa tana faɗa kana faɗa tana faɗa Allah yana ji umul muna Aisha tace ina gefen su abun mamaki nakan ji wata maganar amma ba na jin wata amma Allah ya ce ya ji maganar kai Allah wato jinsa ya yalwaci komai da komai subhanallazi wasi'a kulli shay'in sam'uhu shikenan abin da ya faru kenan wallahi subhanahu ta'ala kuma inna Allah sami'un basir Allah yana jin abin da take faɗa yana jin abin da kake faɗa kuma yana ganin mai rairaicewa da take yi ni dai kam ni dai kam ni dai kam marairaice Allah yana ganin ta
الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهات أمهاتهم إن أمهاتهم إلا الله ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور أيها تجاني أيها شكرا أفتا ba hada da wata dariƙa ba ziyara wasu wani yasa wanda suke cikin dariƙa za a kula da sallah za a kula da haƙƙin miji tun da ke mace ce kuma za a kula da lazimi da wazifa da zikirin juma kuma ba a shanta ba kuma ƙara tsoron Allah saboda abi umarninsa a nisanci abin da ya hana in kin yarda na baki dariƙa shehu tijjani ki je ki tambayi yadda ake lazimi da wazifa da zikirin juma allazina yazharru minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim إن أمهاتهم إلا الله ولنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول زورا وإن الله لعفو غفور to daga yau ga hukunci sabo ya zo daga Allah Allah da ya ji maganar Khawratu bintu Khawratu bintu Hakimin da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Aisha take Allah da iko sa ni fa ina kusa da su ba ina jin wata magana ba na jin wata amma Allah ce ya ji maganar ga hukuncin nan allazina yazharuna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim masu cewa matansu anti alayya kazari ummi masu yin zihari suke cewa matansu kaman uwarsu ƙarya ne ma hunna ummahati matansu ba uwarsu bace in ummahatum illa layi wadannan ba su da uwa sai uwar da ta haife su matansu ba uwarsu bace ƙarya suke yi uwar da ta haife su ita ce uwarsu sai dai wanda ta shayar da su sai dai matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka in ba haka ba duk wanda mutum ya ce uwarsa ce to ba uwarsa ba ce sai dai ta zama yar uwar uwarsa amma ba uwarsa ba ce balle fa matarsa ma hunna ummahatim in ummahatu illa lahi wa wannan la yaquluna munkaran min alqawl amma masu fadin haka suna fadin mummunan magana wazuran da kuma ƙarya mutum ya dubi mata ce na mai da ke kaman uwata an tare ka zari ummi wannan muguwar magana ce kuma ƙarya ne zur ƙarya ne wa inna allaha la'afuwun ghafur daga yau Allah ya yi wa mazaje afuwa kuma ya gafarta abin da ya wuce amma ga hukunci nan ga hukunci nan kun da lalafu na wafu Allah ya yi afuwa kuma ya sauƙe don yin wannan baya kashe aure amma yana hana kwana da mata والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير والذين يتظاهرون من نسائهم ثم يؤودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا م? ذلكم تؤذون به والله بما تعملون خبير daga yau wallazina zaharuna min nisa'im duk wanda ya zihari da matarsa yace mata anti alayya ka zahari ummi na mai da ke kaman bayan uwata kamar uwata to ko kaman yata duk dai tashbihu man halallahu bi maharami wato kaman uwa na mai da ke kaman uwata ko kaman yata ko kaman shaqiqiyata duk dai duk dai sai ya zama zihari sun bai udun lima qalu bayan ya faɗa mata ita kamar uwarsa take sai ya dawo kuma yana so ya kwanta da ita to ba zai yiwu ba sai an yi yaya fatahariru raqabatin min qabli an yatamassa sai ya yantar da wuyan bawa min qabli an yatamassa tun ba su koma shafa juna ba to nan ba
من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ذلكم توعظون بالله ورسوله ذلك لتؤمنوا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم فمن لم يجد فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطيع فإطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم to wanda bai samu wuyan ba da yake ya shafa yake kaga banda wannan wuyan ba ni da wani wuya ya rasulullahi ba an ce ta yanta wuya wuyan bawa ko baiwa ce banda wannan wuyan ni ba ni da wani wuya sai ka ce to ga wani hukunci fa man laysa di fa it'amu 60 miskina wanda bai da wanda ba shi da bawa ba shi da baiwa to sai ya ciyar da miskini 60 sai ce ya rasulallahi ni ba ni da abin da zai ciyar da miskini sittin sai da in za ka taimaka mini hamar da yasi bai damar sittin miskinan zalik kali tuminu billahi wa rasuli wa tilka hududullah daga azumin zalikun tu'azuna bi wallahi ma ta'ala khabir faman lam yastani fa idamu sittina miskina ذلك تؤمن بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم آه والذين يزهرون من نسائهم ثم يؤودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يسلم فإطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله النبي يقول لك hukunci guda uku na farko dai ka yantar da wuyan bawa ce banda wannan bari da wani wuya ce to za ka yi azumin kwana sittin ya ce wai ya rasulullah ni in gari ya waye ban ci abinci sau uku da rana ba zan iya ba ba yiwuwa ba yiwuwa in kwana azumi in ini ban ci abinci sau uku ba zan iya ba sai ya zama ido na baya gani bani da bani da hakurin cin abinci yace to ga ga na uku ko zaka ciyar da miskini sittin yace wallahi bani da sai dai in zaka taimake ni ba sai annabi ce a ɗauko masa sa'i guda goma sha biyar daga cikin gida a bashi aka ɗauko sa'i guda goma sha biyar a cikin gidan manzon Allah aka bashi to shine malamai suke cewa to shi sa'i goma sha biyar din nan shine ya zama sittina miskinan din ko kuma da yana da saura ne ya ƙara to haka dai aka tsaya abin da aka yi kenan idan mutum ya yi zihari matarsa ko dai yantar da bawa ko baiwa ko ya azumin kwana sittin ko kuma ya ciyar da miskinai guda sittin kuma ba zai kwanta da ita ba sai ya yi ɗayan ukun nan zalika Allah ya yi haka ne wa tilka ya yi lituminu billah rasuli walil kafirina azabun alim Allah ya yi haka ne don ku yi imani da shi ku yi imani da manzonsa duk wanda ya kafirce wa ayoyin Allah yana da azaba mai raɗaɗi a gabansa a lahira
إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما الذين من قبلهم كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين wato can baya mun bar wa tilka hududullah wannan su ne haddodin da Allah ya ajiye sannan aka zo lituminu billahi rasulullah tilka hududullah وللكافرين عذاب عذاب أليم إن الذين يحادون الله ورسوله mutanen da suke jayayya da Allah su yi jayayya da annabi sallallahu alaihi sallama wato su yi iyaka su ja waje ɗaya Allah ya ja waje ɗaya su yi iyaka da Allah annabi ya ja waje ɗaya su ja waje haddi wato su saba wa Allah kenan su saba manzon Allah duk masu yin haka yuhadduna Allah wa rasulahu kubitu an halakar da su halaka ta same su kama ku bi tallazina min qablihim kamar yadda aka halakar da waɗanda suka riga su walil kafirin azabun muhin wanda suke kafirai masu jayayya da ayoyin Allah sun ja da Allah kenan masu jayayya da manzon Allah sun ja da annabi kenan to duk wanda ya zama yayi haka ya zama kafiri kenan wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولي نسله جهنم وساءت masira duk wanda ya jayayya da Allah ya yi jayayya da manzon Allah ya ɗauki gefe daban maganan Allah da maganan suka ɗauki gefe daban to ya sani ba ya zama kafiri kuma wuta za ta zama ita ce makomarsa azabun muhinu wata azaba mai wulakanci ta tabbata a gare shi Allah ya kiyaye wa qadan zalla ayatun ayatin bayyinatin walil kafirin azabu muhin hakika mun sauko mun saukar muku da ayoyi masu yin bayani filla filla yadda za a gane walil kafirin azabun muhin wanda suka kafirce waɗannan ayoyi masu bayani to azabar wulakanci ta tabbata a gare shi
سوسو كاميريكا يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونصوح والله على كل شيء شهيد لا أذكر بدريكا تدريكا تجانية الله ينا سوء ينا سمي أما بشي دولي بقى inna allaha yuhibbu tawwabina yace tubu ila jami'a yulmina lakum tuflihuna wazkurullaha katiran la'allakum tuflihuna wazkur isma rabbika bukratan wa asila amma ce faman sha'a attakhadha ila rabbi sabila wanda ya ga dama ya dauki wannan hanya har zuwa ga Allah akwai hanya zuwa ga Allah gaba daya ita ce hanyar zikirin Allah mai yawa ana jalisu man zakarani wa zakirina kaseeran wa zakirati akwai kuma hanya zuwa aljanna wallahi tula da salami Allah yana tsanantawa kan wannan hanya don wanda ya bar wannan hanya duk ya fita musulunci in ya bar hanyar islam hanyar zuwa aljanna din amma ta farko din ba dole ba ce ana son daga ta islam din ka hau ka kai muqamul imani don saboda Allah kullum Allah zai maganan dariqu yakan ce ya ayyuhal ladina amanu zkurullaha zikran kaseeran wa sabbihu bukratan wa asilan a matsayin makamin imani amma makamin islam suka ce ya ce ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum ba dole bane amma in mutum ya sa kansa sai ya zama dole a kansa kuma sha ta kaza rabbi sabila in mutum ya sa kansa ya zama dole saboda cika alkawari wal yufu nuzuran in an shiga ba a fita ba a haɗa ta da wata ɗariƙa ita kaɗai za a riƙa ɗariƙun wale ɗari uku da goma sha uku nan dukkan su gaskiya ne amma tijjani ba a haɗa ta da wata sannan kuma ba a zuwa ziyaran waliyai duk waliyan Allah muna son su muna girma su tunda Allah yana son su ya girma su amma ba za mu ziyarce su ba saboda ziyara bara ce ko gidan babban mutum na sauka ba zai bari in yi bara ba balle gidan shi tijjani kuma kulawa da sallah da yin ta cikin jama'a girmama iyaye da musu biyayya jam'in wazifa da jam'in zikirin juma'a in ka samu yan uwa ko ba a shanta ba kuma ka ƙara tsoron Allah don ka bi umur ka samu damar bin umurninsa da nisantan abubuwan da ya hana in kun yarda da wannan to in kun yarda na ba ku daga shirya na ba ka daga shirya na ba ka daga shirya ka je ka karba na ba ka daga shirya ka je ka ku je ku tambayi yan uwa su ga muku yadda ake lazimi da wazifa da zikirin juma'a wazkurullah kaseeran la'allakum turun ya yi zikrulla zikran kaseeran wa sabbi bukratan wa asila إن الذين هادوا الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم اسم الله جميعا فينبئهم بما عملوا آسيه الله ورسوله والله على كل شيء شهيد يوم يبعثهم الله جميعا ranar da Allah zai ta da halittarsa mutane da aljannu jami'an gaba ɗaya funabbihum bima amilu Allah ya ba kowane mutum labarin abin da ya aikata ahsahu Allah wa nasuhu mutanen su sun manci ayyukan da suka aikata amma Allah yana sane da shi mala'iku sun rubuta sun ajiye amma wa ma yazu an rabbika min misqali darratin babu abinda zai bace wa Allah cikin abin da kowa ya yi amma duk da ga mala'iku masu rubutu sun rubuta a hasehullahu Allah ya kiyaye abubuwan da suka aikata wa nasu su ka wanda suka aikata aikin sun riga sun mance shi wallahu don shi Allah ala kulli shay'in shahidun shahidun wato Allah mai shaida ne kuma yana nan ake yin komai wato shahida yana nan shahida ya shaida wa ma shahidna illa bima alimna mutum ba zai shaidan ba sai abin da ya sani wallahi ala kulli shay'in shahidun komai ake aikatawa Allah yana nan domin shi yake cewa ma kunna ghaibin
ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم
ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ألم تر أن الله abokin magana na farko kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma duk wanda wanda za a yi magana da shi ya ji ana magana da shi kai yanzu baka gani ba annallahi shi Allah yalau ma fi samawati wa ma fi lardi ba wai ganawa da annabi yake yi da khaulatu tana gaya mata kukanta tana gaya masa kukanta ba Allah ya ji maganar ai shi Allah yalau ma fi samawati wa ma fi lardi ya san abin da yake faruwa a sammai da ƙasai da abin da yake tsakanin su ko menene Allah yana tare da shi komi Allah yana tare da shi alam tara anna Allah ya lau ma fi samawati wa ma fi ardi baka gani ba Allah shi ya san abin da yake sama da abin da yake ƙasa da komai da komai jumlatan wa tafsilan ma yakunu min nabi salasatin illa huwa rabi'uhum ba dama mutum uku su gana jimana jimana su shiga daki su uku suna ganawa in lokacin da suke gana illa huwa rabi'uhum Allah shine na ukun su wajen gana wannan kar su sake su faɗi abin da baya so yana nan shine na ukun su ma yakunu min najis salasatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisum haka kuma in mutum biyar ne suka shiga ɗaki suka rufe za su gana to ba su biyar bane Allah yana nan shine na shidan su wala khamsatin illa huwa sadisum wala adne min zalika wala aksa illa huwa kai haka wanda bai kai ukun ba haka kuma wanda ya fi shida abin da yasa bai fara da na farkon ba ma yakunu min najus min najwasnaini illa huwa salisum ya riga ya bata kalmar ne yana ce laqad kafara allazina qalu inna allaha salisu salasa Allah ya ce duk mutumin da ya ce Allah uku ya zama kafiri to bari ya tsallaka wai ce duk inda mutum uku suka shiga shine na hudu ba zai ce duk inda mutum ba zai ce duk inda mutum biyu suke shine na uku to ya warware wacce ya riga ce duk wanda ce Allah na uku ne ya zama kafiri to sai aka ketare ba zai ce duk inda mutum biyu suka shiga suna ganawa ba zai ce Allah ne na uku a ya riga ce laqad kafara alladhina qalu inna allaha salisu salasa sai amma ya shiga da wala adne min zalika haka in mutum ɗaya ne ya zauna wani wuri yake magana yana tare da Allah in mutum biyu ne to yana nan suna suna nan suna tare da Allah wala an min zalika wala aksara haka ko fiye da shida ne duk inda kuke kuna tare da Allah wala aksara illa hum ma'ahum aina ma kanu kuma duk inda suke fa qur'ani ne fa yake magana masu cewa Allah yana zaune a sama in ka ce Allah yana ko ina sai wai ba haka bane to ba haka bane da Allah kuke jayayya shine yace aina ma kanu surar da muka fito kuma tace fi zita ta yan sun mastawi ala rashi ya lan ma ya liji filar da ma ya kurji min hawa ma yanzu min samar wa ma akumu aina ma kuntum can yace yana tare da ku duk inda kuke nan ku yana ce masu gana wannan duk inda suka shiga yana tare da su aina ma kanu duk inda suke kuma ya ce fa aina ma tuwallu fa sama wajhullah duk inda ka fiskanta nan nan Allah yake duk da qur'ani ne wasjud waqtaribi kai sujada ka zo kusa da ni duk maganar Allah ne wa huwa Allah fi samawati wa fil ardi duk Allah Allah ne faɗi wannan afatuminuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd wato abbar wa Allah ikon sa Allah yana sama yana kasa yana kudu yana arewa yana gabar yana yamma yana ko ina subhanahu wataala kuma ko ina ma shi din ne gaskiya abinda ba shi ba duk batil ne zalika inna Allahu huwal haqq wa anna wa min duni huwal batil illa huwa rabi'uhum ولا خمسة إلا وسادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا duk inda suke shehu mu shehu ibrahim na cewa to wai masu cewa bi ilmihi din nan wai ilimin sa to shi ina ya tafi ya bar ilimin sa ko kuma ina ilimin ya tafi ya bar shi wai da aka ce amanu alal arshi an ce bi zatihi ne an ce bi zatihi ne to don na ake kara a ce bi ilmihi huma akum bi ilmihi wai to in an raba ilimin Allah da Allah wai ina Allah ya tafi bar ilimin sa inji Shehu Ibrahim kuma ina ilimin ya tafi bar Allah an raba sifa da mausufi ai cewa ina da ina da kuɗi to ba ni suna gida ai gajiyawa ne ina da kuɗi to kawo a suna gida ai gajiyawa ne Allah ne za a tambaye shi wanda ce baya nan sai dai ya tura wani ilimi ya tafi ilimi ya yi kowane shugaban ƙasa ya yana da ilimin ƙasarsa gaba ke da amma yana zuwa yana zuwa ko ina kowane gwamna ya san ilimin sitat ɗinsa kuma yana zuwa kowane ɗaki ilimi kawai to ina Allah ya tafi bar iliminsa ko ina ilimin ya tafi bar Allah subhanallah ma yakunu min najis salasatin ku imani dukkan qur'ani gaba ke da ya ayyuhallazina amanu fi salmi kaffa wala tattabi'u khutuwati shaitan ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة bayan nan ko ya ba su labarin abin da suka aikata ranar tashin kiyama wanda shi yana sane da shi su kuma sun riga sun mance inna Allah sani Allah bi kulli shay'in alim masanin komai da komai ne jumlatan wa tafsilan ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير
muna sanarwa insha Allahu asabar mai zuwa za mu ɗaure karatunmu in Allah ya kai mu ranar ishirin da shida ga wannan wata na Ramadana ran asabar mai zuwa za mu ɗaure karatunmu muna gayyatan kowa da kowa a zo a samu addu'a mu yi wa kanmu addu'a mu yi wa mutanenmu addu'a mu yi wa ƙasarmu addu'a kowa da kowa ina gayyatarsa ya zo ya girmama alƙur'ani wannan rana ranar asabar ɗin nan khawlatu din nan lokacin da ta tsufa wanda take da wannan aka saukar da wannan ayoyi saboda ita domin da saukan wahayin da ya so da aka so ma saukar da wahayin ya kawo manzo Allah sai tana magana bata daina ba Aisha ta ce ke ki shiru ana saukar masa da wahayi ki shiru ana saukar masa da wahayi to da ta tsufa sai na Umar yana khalifa yana tafiya cikin tawagarsa sai ta zo ta tsare shi a hanya ta tsare shi a hanya tana magana da shi ya Umaru lokacin da kake yaro ana ce maka ɗan yaro umaru ka girma ana ce maka umaru har ka zama amirul mumin to ka ji tsoron Allah kaza kaza ta yi ta magana ta yi ta magana ta yi ta magana ta tsare shi dogon magana sai sahabban sa na wurin ya za ka tsaya wannan tsohuwa ta tsaye da mu ta yi ta maganganu ce wallahi ko da tsaye ta ni da zai ta tsaye da ni tun safe har yamma inda ba tafiya sallan farilla ba wallahi sai na ji magananta wadda Allah ma ya ji magananta walle umaru ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يؤودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها وبئس المصير يا رسول الله يا يا كغني mutanen da aka hana su ganawa sai dai ganawan alheri sai ganawan alheri la khaira fi kasirin min najwehumu illa ma na mara bi sadaqati naw ma'rufin wa islahin bainan nas wa man yaf'al zalika ibtigha mardatillahi fa sawfa nuti ajran azima Allah ya hana ganawa in dai ba maganan alheri za a kulla ba sai dai ko zaka ga mutum ka umurce da sadaka ko ka umurce yi sulhu ko ku aikin alheri dai amma ganawa don a raɗi wani mutum ko a cuci wani mutum ko a ɗaura wani mutum wani abu Allah ya haramta wannan ya ce yaya ka ga ilallazin nuhu anin najwe labarin mutanen da aka hana musu ganawa ɗin nan irin wanda take cutan musulmi alamta ilallazin nuhu anin najwe su mai udun limanhu anhu sannan su dawo ba su bar ganawan banza ɗin nan ba su dawo suna yin ganawan nan da aka hana su suma udo liman anhu wa yatanajawna bil ismi wal udwani ma sayyidir rasuli suna ganawa din nan ganawa irin ta sabo ganawa irin ta shishigi ta ketare iyakan Allah wa ma sayyidir rasuli ganawa irin ta saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alhali ku an riga an hana su wa idza ja'uka hayyuka idan irin su sun zo in sun gaishe ka za su gaishe ka hayyauka bi bari hayyuka bihi Allah suna gaishe ga ba da irin gaisuwar da Allah yake maka ba Allah yana ce maka assalamu alayka ya rasulullah musulmi suna gaya maka assalamu alayka ya rasulullah amma yahudu ba da haka suke gaishe ka ba tsinannu ne sai ce assalamu alayka assamu mutuwa shine assamu wai mutuwa ta tabbata gare ka wai suka ce ai da annabi na da ya ji da muka ce assamu alaika da annabi ne ai da ya gane samu muka je ba salamu ba da annabi ne ai da ya ji wa yatanajawna bil udwani ma sitta rasuli wa idza ja'uka in sun zo maka hayyauka suna gaishe ka bima rahiika bihi Allah da wani abun da ba da shi Allah yake gaishe ka ba wa yaquluna fi anfusihim laula azibuna Allah bima naqulu a cikin rada a zuciyarsu sai su ce to wannan magana da muka faɗa ai kun ji mun zage shi ne ko to da annabi ne ai da ya ji ai da annabi ne da Allah ya yi mana azaba annabi ne Allah zai bari muna zagin sa muna rabdan sa muna zagin sa ba ai komai ba laula azibuna Allah me yasa Allah bai mana azaba bi ma na kudu saboda miyagun maganganun da muke faɗa masa Allah ce hasbuhum jahannam yaslaunaha ai ko sun mutu lafiya lau ba musu komai ba ga jahannama nan tana jiran su ko sun mutu lafiya lau ba musu komai ba jahannama tana jiran su ta ishe su azaba wa bisal masiru makoma ta ɓaci inda an ce mutum zai koma jahannama ne to duk alherin da ya samu sharri ne ba alheri ba ne saboda haka mutane su kiyaye su kiyaye su tsarkake zuciyoyinsu a cikin harshe sharrin harshe a kiyaye sharrin harshe bimana hasbu jahannam yaslawna wa bisal masir a kiyaye harshe wata rana sai na abubakar ya la'anci bawansa annabi ya ji annabi ce a siddiƙi na la'anin ya abubakar ya ababakar kana siddiƙi kana la'ana sai na abubakar ce na tuba amma na yantar da bawan sannan kuma la ya kunu min la'anan saboda haka la'ana ba a son mutum ya la'anci musulmi kullu a qur'ani zaka ji an ce la'anatullahi alal kafirina ko alal zalimina ko alal kazibina zalim yana haduwa da kafirina din alkafirin muzzalimuna wani lokaci saboda haka a daina la'antar musulmi malami kowane malami komai girmansa ba zai ce duk wanda bai ji magana ta ba kafiri ne kamar yadda wasu suka ɗauki kansu ba zai ce duk wanda bai ji magana ta ba kafiri ne malami bai da wannan karfi sai annabi ko ba malamin da yake ce duk wanda bai bi ni ba Allah ya la'ance shi ba malamin da yake da wannan karfi duk wanda bai bi ni ya kuma karkashi na ba Allah ya la'ance shi ba malamin da aka bashi wannan karfi saboda haka a daina son zuciya a daina la'antar jama'a ba kyau hasbuhum jahannam sunna wa bisal masir ya kai ne subhanallah Allah ya sa ka wata jibaloni da alheri Allah ya sa albarka cikin dukiyarsa ya kara masa imaninsa.
Bayan gaisuwa tare da fatan alheri Allah ya kare mana kai, Allah ya kara maka lafiya amin. Mu ne ɗaliban zawiyar Malam Shehu Makaho kankara muna son shek ya yi mana addu'a tare da sauran yan uwa za muku addu'a tare da sauran yan uwa
zuwa ga shugabanmu maulanmu zuwa ga shek tsarin mu bayan gaisuwa tare da fatan alhairi a kan muka lawo wani saurayi ne yake neman yarinya da aure to iyayen sai ba su yarda ba sai je wurin dan uwanta shi dan uwan sai suka ɗaura mata aure da wannan yaro ba tare da izinin iyayen ba iyayen ko suna nan yaya wannan aure yake a idan ubanta yana da rai wanta bai isa ya ɗaura aure ba sai da izinin uban kai ko kaninsa bai isa ya ɗaura aure ba sai da izinin wansa misali to amma in an yi jayayya ne shi wannan bai da wani laifi tana son sa yana son ta uban dai saboda wani abu ki baya so shi dai in kyassa ce ba zai ba wani ba to kuma ita diyar yarinya tana son sa maimakon wani fasadi ya shiga tana da iko ta je wajen wan uban ko kanin uban ya daura musu aure yayi bayan jayayya in kuma abin ya ki sai a koma wajen hukuma ta daura auren amma amma da bai da iko ya daura kan wasu aure uban sai yana bai ba da izini ba professor baya zuwa gare ka akan ko ni ne dai da muka yi riga liman ɗaura niyya sai malamin mu yace in na riga liman ɗaura niyya ban da sallah kuma na sake kafin liman ya sallama da za gama tayya da salati na sai in sallama sai na gaya malam ce wannan ma ban da sallah to sai ga shi kuma na yi riga liman ɗagowa daga ruku'u wani lokaci shi wannan dai abubuwan da ya faɗa duka wato mutum ya riga liman niyya ai wannan ba komai bane niyya ai dama tana zuciyarka kamun ka shigo masallacin ma sai dai jaddada da kake lokacin da ka daga hannu ka jaddada ko da bakin ko da zuciyarka wannan ba komai bane a dama da niyyar ka ka shigo ka daga hannu ko niyya ta ta sabantu amma mutum ya riga wa liman kabbaran harama ba zai yiwu ba sai dai in liman yayi kabbara nan kabbara ka bar waccan ta farko dole kuma sai liman yayi ruku'u kai ruku'u dole sai ya dago ka dago dole sai ya sujida kai sujida dole sai ya dago ka dago muna ga malamin mu shugaban mu jagoran mu a shaɗa mu mafi aka lafiya Allah kare mana kai a shehu muna roƙon kai mini bayani dan a lu'ulu'u da murjan da makankari ina ake samun su wato a kogin hindu kogin hindu a cikin watan nisan waɗansu makankarai suke buɗe baki lokacin zuban ruwan a cikin nisan to idan makankari ya haɗi ya haɗi ƙwayar ruwa ɗaya to sai ya zama lu'ulu'u in ƙwaya so shi ake kiransa addurasul farida idan ya zama ƙwaya biyu to darajar su bai kai na ƙwaya ƙwaya ɗaya ba in ya kai ƙwaya uku darajar su bai kai na ƙwaya biyu ba bai kai na ƙwaya ɗaya ba burjani kuma an san shi shi ma cikin kogin haihuwa yake yi haka yana yin rasu yana yin rasu shi ne mata suke ɗaurawa dinnan suna yin ado da shi sai a zuwa alhamdulillah alhamdulillah Allah ya mana gafara Allah ya jin iyayen mu da iyayen iyayen mu da malamu da malamu Allah ya saka shi mu da alheri Allah ya karya kafirci Allah ya karya kafirci Allah ya dauka musulunci Allah ya dauka musulunci Allah ya karya zalunci Allah ya dauka adalci Allah sallama Allah ya karbi addu'o'i mu da addu'o'i wanda muke musu addu'a albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya jiga musulmi maza da mata rayu da matattu Allah ya ba mu alherin duniya da lahira Allah ya kai mu sharrin duniya da lahira البركة النبي صلى الله عليه وسلم اللهم دمر أعداء دين اللهم دمر أعداء دين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم دام دور كراتم ران أصبر ميزوا إن الله يد سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين karnuka don su tsaya bakin hanya suna mana haushi wucewa za mu ba za mu tsaya ba ai malaminsa ma ya karanta salatul fati kenan ya mutu aurensa ya mutu malaminsu ya karanta salatul fati bai yadda da ita ba ma ya karanta ta amma ya ce duk wanda ya karanta ko to shi kenan Ibrahim Arabi ya karanta wazifa ya karanta salatul fati da yawa to akan kallahu ni ne nake sayar da kaya amma ina ba ma'aikata bashi ba sa biya na kudin sai watan ya kare kuma lokacin ma in watan ya kare ba za su biya ni ba sai zan hada shi har ya kai wata uku to idan zan fitta zakka zan hada da nasu ne gaba ɗaya ko ya zan zakka a ka'idar mazhabar malikiya shekara shekara in shekara ta yi watan da ka sani kake fidda zakka sai ka tattara duk abin da yake mallakanka wanda yake hannunka da wanda yake banki da wanda yake hannun mutane wanda zaka iya karbowa duk ka fitar mu zakka wanda kuma ya saurari zaka fitar masa da zakka abubuwan da ka ajiye na sayarwa kuma kiman su ka san kiman su ka yi kiman su ka fitar musu zakka alhamdulillah to alhamdulillah Allah ya mana gafara Allah ya ji kanmu Allah ya ji iyayenmu da iyayen iyayenmu da walanmu da walanmu malamanmu albarka annabi sallallahu alaihi wasallam don Allah muna kira wannan sabon addini da ya zo wanda bai kai shekara ta don Allah kar ya raba mu don Allah jefar da shi a dawo cikin musulunci wanda aka saba da shi a daina kafirta juna a daina kafirta mahaddata a daina zagin waliyai abinda addinin da bai kai shekara talatin ba har yanzu har zuwa da shirye-shiryen sa sake ba sabon constitution don Allah jefar da ƙarya a dawo kan gaskiya Allah ya saka mata da alheri za mata addu'a Allah ya biya bukatunta Allah ya sa mu ga annabi Allah ya ji kan malajin iyayen mu da iyayen iyayen mu da malamu da malamu malamu Allah ya saka shi wani mu da alheri Allah ya ji kan musulmi maza da mata rayu da matattu Allah ya karbi addu'o'in mu da addu'o'in wanda muke musu addu'a albarka na sallallahu alaihi wasallam Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ke mana kasar mai samu zauna lafiya Allah kare kafirci Allah ya tabbaki musulunci bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله السلام عليكم